إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من ياره الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi biyar ga watan safar shekara ta 1443 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin 12 watan satumba na shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 12 cikin jerin darussa daga littafin jami'u bayani da ilmi wa fadlihi wallafar al-imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn abdul barri namari rahmatullahi alaihi alhafiz ibn abdulbari ya rusu ne a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam littafin jami'u bayan ilmi wa fadli yana bayani ne akan falalar ilimi da darajarsa muna amfani da nuska ta abul ashbal wanda ya rere za mu tashi a inda malayi yake cewa a shafi na 41 albabun rabi'u ashar دعاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمستمع العلم وحافظه ومبلغه النبي صلى الله عليه وسلم يا الدعاء الخير game sauraron ilimi mai koya kenan wahafizi da wanda ya kware ya rike ilimi ya zama malami wa muballighi da wanda yake isar da sakon ilimi mai karantawa duk da yake mun karanta hadisi amma za mu dawo baya mu sake karanta shi shine hadisin zairu dan sabit kafin nan malam mansur ran nan bayan an tashi ya mun wata mulahaza kuma haka take duk da yake a lokacin ban riski me yake so ya ce ba game da fassarar ghalla ya ghillu da ghalla ya ghullu waɗanda suka bo a wajen lafazin salasun la yughillu haka ce galla ya gillu da kasra to shine daga gilli kenan galla ya gillu gillan kamar fadan Allah wala taj'al fi qulubina gillan to shine abin nan kenan kiyayya ashahna in kuma aka ce galla ya gullu gululan shine alkhiyana na satan dukiya wanda ake da tarayya a cikinta asalin shi daga algalalu shi kuma algalal ma'anarsa a larabci shine ruwa wanda yake bin tsakanin bishiyoyi da itatuwa cikin dazuzzuka ba wanda yake bin cikin ramin rafi ko ko korama ko makamantansu ba wannan gyaran da malam musulmi da nan kenan Allah ya saka mishi alkhairi wajen wato masdarin akwai gulul akwai kuma gillu mai damman shine gulul zalla ya gullu gululan mai kasara shine zalla ya gillu gillan an zai ibn sabitin anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala naddara Allahu ra'an sami'a minna hadithan fa hafiza wa ballagha ghayra annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah ubangiji ya haskaka fuskar wanda ya ji hadisi daga gare mu sai ya haddace shi sannan ya isar da shi ga waninsa farubba hamil fiqhin laysa bi faqihin ana samun wanda yake dauke da ilimi amma shi ba masanin ilimi bane salasun la yughillu alaihin qalbu muslimin abubuwa guda uku zuciyar musulmi ba ta yin ha'inci game da shi mun dauka da ma'anan ya gullu kenan ko abubuwa guda uku zuciyar musulmi ba ta yin bakin ciki game da shi ikhlasul amali lillah abu na farko shine musulmi baya ha'inta game da imani ikhlasi wa munasahatu wulatul amri zuciyar musulmi ba ta yin ha'inci ko ta yi gaba da al'amarin rangwanta wa shugabanni waluzumi muzul jama'a da kuma wato abu na uku shine zama cikin al'umma musulmi fa inna da'watahum tuhitu min wara'ihim domin addu'ar muminai fa inna da'awatahum addu'ar su muminan tuhitu min wara'ihim tana kewaye da bayan waɗannan abubuwa ma'ana in ya zama wani mutum yana da yana da matsala a zuciyarsa game da wannan abubuwan guda uku to duk addu'a da muminai suka mishi ta kama shi ko kuma wato idan a ɗaya fasarar kuma ita ce cewa addu'ar da zai yi akan waɗannan abubuwa inda ya zuciya shi lafiya lauce to za a karɓa mun yi tattauna akan wannan hadisin a wancan darasin ya ce man kanat niyyatuhul akhirah annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda lahira yake nufi jama'allahu shamla sai Allah ya tattara mishi ya alkinta mishi rayuwarsa shi shi lafazin jama'allahu shamlahu a larabci yana daga cikin adbat yana zuwa da ma'anar wato jama'a shamlahu Allah ya tattara mishi abin shi abubuwan shi su dinga tafiya a daidai ko kuma jama'allahu shamlahu Allah ya wargaza shi yana zuwa da ma'ana haka dan asali addu'a ce lafazi ne na addu'a kamar da za a ce ghafarallahu lahu amma kaga ai li yaghfirillahu lahu ana sa ran Allah ya gafarta mishi al-adbad shine kalma wacce take daukan ma'anarta kuma tana daukan ma'anar kishiyar ma'anarta ko a Hausa akwai kuma aka ce al-misali wani an sa mai hannu an sa mai hannu zai zama an taimake shi an sa mai hannu zai zama an mai asiri yana iya daukan ma'ana haka hakan aka ce mai dan jiki iri na siriri shi ma mai dan jiki ne irin ladan mai kiba shi ma mai dan jiki ne ko mun gani ana faɗa haka a Hausa ko to akwai su da yawa a Larabci suna nan da yawa da yawa waɗanda larabawa suke faɗa kamar taribati ya daka a ga shi ma azad ya ba da ma'anar addu'a ya ba da ma'anar tsinuwa kamar sukan faɗa su ce annahdu da annahidu ka ƙara ya'un annahdu shine mai ƙiba annahidu siriri ya'un kawai da aka ƙara suna nan da yawa duk da yake akwai maganganu da malamai suka akan samu su ko rashin samu su almuhimmu dai jama'a Allahu shamlahu anan kaga ne zai da ma'ana addu'a ne mai kyau waja'ala ghinahu fi qalbi Allah zai sanya wadatarsa a cikin zuciyarsa qana'a kenan wanda ita ce kadai kuma take iya wadatar da dan adam wa atatu dunya wa hiya raghima kuma duniya za ta zakke masa alhalin tana tana ko ba a san ranta ba wa man kanat niyyatuhu dunya farraƙallahu alaihi amrahu wanda ku duniya yake nema sai ga al'amarin shi sai farrake wato sai hankalin shi rabu yayi ta buga buga waje ala faqarahu baina ainihi sai Allah ya sanya mishi talauci a gaba ga idansa duk abin da zai samu ba zai ga ya wadata ba walam taati walam yati min ad-dunya illa ma kutibala kuma babu abin da ya samu a duniya sai abin da dama can asali an an kaddarta masa shi sannan zai zai samu malam yace wa an abdurrahman ibnu aban ابن عثمان عن أبيه خرج زيد بن ثابت من عند مروان قريبا من نصف النهار زيد بن ثابت يفتو أقول سركي مروان وترانا كسد أزهر سكي الرانا فقمت إليه فقلت سنجنة مسا أن أي شيء سألك الأمير وتئرن تنبيا سركي مكا فقال سألني أن أشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ya tambaye ni ne game da ababen da naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah yana cewa nadarallahu ra'an sami'a minna hadithan fahfizahu hatta yuballighuhu ghayra Allah subhanahu wataala ya haskaka mutumin da yaji hadisi daga gare mu ya kiyaye shi ya kai shi gaba farubba hamil fiqhin laysa bifaqihin ana samun madaukin ilimi ba malami ba wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu asali lafazin nadara zamu zo mu ji zai fada a gaba an yi sabani wajen wasalinsa galibin malaman hadisi suna wasalinsa da shadda nadara yayin da galibin malaman lugha su kuma suna lafazinsa da nadara ba tare da shadda ba saboda yana zuwa a lazimi yana zuwa a muta'addi kuma nadara din shine yafi dacewa kamar yadda wasu malamai suke gani ma'anar shi nadara bima'ana na'amahu wa hassana wajhahu Allah zai masa ni'ima Allah zai yaukaka al'amarinsa Allah zai haskaka fuskarsa wasu suka ce haskaka fuska ana nufin abin da yake ga zahiri duk mutumin da ya san addini zaka ga zai wayi gari yana da annashuwa yana da kyakkyawar zuciya da haka sai fuskar shi zama kyakkyawa ko da bai da asalin kyau zai zama yana da kyau na kwarjini wasu suka ce wannan abin shi ake nufi nabdarallahu ra'an wasu kuma suka ce a ana nufin annabara alma'anawiyya wato ya zama mutum ne mai albarka shine annabaratul ma'anawiyya ta yaya ne albarkarsa ta hanyar wato alkhairin da yake isarwa na ilimin sunna da karantar da alkur'ani zai dawo masa da lada mai yawa suka ce wannan shine albarkar da ake nufi wallahu alam almuhimmu dai hadisin yana nuni zuwa ga falalar isar da ilimi fallar karantarwa da isar da ilimi kamar da yake nuni zuwa ga yiwuwar samuwar ɗalibi ya fi malamin da ya karantar da shi ilimi a lokacin da yake karantar da shi ko kuma daga baya kuma annabi ya ce ta yi wani yana ɗauke da ilimi amma ya kai ma wanda ya fi shi da haka an samu tun cikin tabi'ai wasu daga cikinsu sun fi wasu cikin sahabban ƙarfin ilimi ɗaiɗaiwa haka ana samu kuma ko a wani lokaci ana iya samun wannan sannan yana nuni har ila zuwa ga cewa ba duk wani wanda ya koyi ilimi ne zai zama malami ba domin gashi an faɗa cewa ne ɗauke da ilimi amma ba malami ba ne ta yi mutum ya zauna ya karanci ilimi ya koya kuma ya iya amma amma abin nan aikin malanta ya zama bai cikin rabansa ba yi da imkaniya watakila ta fasahar baki ko ta ƙarfin zuciya ko ta samun lokaci ko kuma ma ta iya wato bayar da output ɗin output ɗin yana nan tare da shi amma sai zama bayi da fasahar da zai bayar da shi to wannan kaga ba zai zama malami ba domin ba wai koyan ilimin ne kaɗai ke mai da mutum malami ba wannan kuma ya nuna cewa wato sa'ayi game da koyon ilimi asalin shi ba shi ne ba isarwan ne asali ba a koyon ne asali mun lura an ba da muhimmanci akan koyo don yin ibada kowa na iya koya yin ibada amma isarwa fa sai ɗai ɗaya to inda isarwan shi ne asali to da ba za a kallafa wa mutane su koya kuma Allah ya ƙi ba su damar su iya ba domin zai zama taklifin bima la yufaq ko mun gani zai zama taklifin bai ma la yutaq akwai akwai akwai mun yi magana a ran nan cewa mutane su da dama yanzu suka dauka su za su koyi ilimi ne kawai don su zama malamai su isa to wannan ba shine asali ba muna ta kare mai ta wannan ba shine asali ba jama'a ajiya wani dan uwa mala abdurrahman sani yakubu da tabar sani yakubu wata mulahaza muhimmiya me yasa zaka ga su da dama maza an fara karatu sai su gudu an kafa makarantar dare ko makarantar mahaul ummiya sai ka ga maza wata ɗaya biyu uku kuma da zarar an yi hutun azumi ko sallah sun watse ke amma mata sai su ci gaba da zuwa ni na san mata da dama da suka yi digiri a arabiya ko islamic studies bayan sun gama fa sai su dawo kuma islamiyya unguwa su ci gaba da sauraron karatu kai na san masu masters a islamic studies mata da ba su fasa zuwa islamiyyar da malamin ko digiri ɗaya bai shi za su kuma su gaba da sauraro ana ta yin tahiya da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ta maimaita juzu amma da irin wannan karatun na mata wal fajir ana ta maimaitawa haka za su ta yi har hatta ya atiya hunnal yaqin ba sa fasawa kuma za ga ba su da gabarin ci da zuccin dole sai su zama malamai ko sun wuce malamin nan ko a wayi gari suna masa hasada cewa sun fi shi karatu ba ruwansu za su yi ta zuwa su yi ta zuwa har mutuwa ta ci gaba da musu ɗauki daidai duk da haka iyayen musu ba islamiyya hayu amma mu maza da zarar mun zo makaranta kwana ɗaya biyu uku wani kawai sai fara gani ya kamata gaskiya a raba ajin nan fa ba shi rabi har da shi yanzu izu arba'in da ɗaya in an ƙi ya koma can lungun ango sai samu wani zaure shi ma ya kafa sabuwa har da ya sa mata wani suna nurul hafizina ko wani abu makamancin me yasa ai kaga galibi zargin maza ake cewa ba su san karatu ko to sai wata mulahaza sai na ga kaifin mulahazar sa cewa a'a abin da ya faru shine su mata galibi sun mai da koyon karatun nan ibada ne zaka za su dai har su mutu mu kuma galibin mu maza ci da zuccin malanta ne kawai ba asalin karatu muke dan ibada ba kuma wallahi sai na gane hakan dai wannan mulahazar don su zaka ga ba su da wannan hasadan da jiji da kai da rena malamai mata ba su da wannan wani malamin ma zaka ga sa'an jikansu ne ko sa'an ɗansu ko za su iya siye shi da duk abin da yake ci amma haka za su ta mashi biyayya su ta mai sadaka da kyauta da adda alheri har su kawo ya su bashi ko in zai yi aure su tara mai kuɗi ya aure duka suna ganin ibada suke amma maza fa to sai wanda Allah ya tsare ya kamata maza su gyara wannan tare da cewa kuma mazan sun fi su chance ɗin zama malama in ka tsaya kai karatun ita mace tana kewaye da wasu matsalolin da zai wuya su batta ta zama malama yana da wahala ko mun gani don hayyin za ka ga ana lissafin malamai mata a cikin tarihi tsitsintowa ake za a ce wancan lokaci kaza lokaci kaza kuma sai ka ga sai ta yi difayin sai ta rabu da wani abu na unusarta sai ta haƙura da wani abu ko ka gaba ta yi aure ba ko ka ji auren bai yi daɗi ba ko ka ji wata ma mutuwa take ba tare ba yanzu kamar karima wannan malamar malamar sayul bukhari din nan karima ba ta aure ba ta shekara 100 kuma a duniya akwai khadija alqairawaniya a gidan sahanun babban malamin nan sahanun ita ma haka ta rayu wajen shekara 60 ba ta aure ba malama ce kuma iya malama domin babanta ma yakan tambaye ta fatawa akan mas'ala yace me ra'ayinki aka ce da aka ba shi alƙalanci ma bai karɓa ba sai da ya ji ra'ayinta tukuna an ba shi alƙalanci mutane suna jin tsoron murna za su yi mushi ko za su mai addu'a Allah ya tsare ne Allah ya raba lafiya kowa ya kasa mushi magana ya fito daga gidan sarkin ya je shiga gida ya je ɗakin ta ya ce zubi hal yau ma abuki yau an yanka babanki da ran shi ta ce me ya faru ya ce ka ji kin ji kin ji kin ji me ra'ayinki ta ce sai ka karɓa alal akal za ka rage barna to sannan yadda ya karba ita ma haka ta mutu ba ta yi aure ba zaka zaka ga mata ko kuma koda ta yi auren sai ka ga 'ya'yanta sai sun samu matsala na rashin samun kulawar mahaifinsu ka kalli irin mata nurses mata likita to haka duk mace malama a ce lakcara ce ko malaman makaranta ce ka da wannan matsaloli kaga ashe abin ya fi mata wahala fiye da kai namiji wanda kawai zaka ci gaba da yin wannan abin ba ji ba gari amma su sun fi maza wannan haƙurar su sun maza wannan haƙurar in malamin su yi zuciya haka za su dinga bin shi gida suna ba shi haƙuri suna ta neman kafa mu ga shi da Allah rabu da shi in raina hankali malami ba za a ce ma ka shi sa karni ya ki albarka gaba wallahi na yi ba wannan mula hazar jiya da da malam abraman ya Allah ya saka mashi alkhairi to da haka ba kowa ne in ya karatu zai zama malami ba dama ka sa wannan ba kowa ba ne za ka cire asalin san malanta daga cikin karatunka neman karatunka sanya san fahimtar addini a gaba tukuna malanta by product ce in Allah ya nufin jarabtar ka da ita za ka kawai ta zo gare ka ina fata mun fahimci wannan sannan a malami sun yi magana ƙarshen wannan hadisin game da mas'alar riwaya bil ma'ana da ya ce ya je ya ba da hadisin kama sami'ahu a wasu lafazan kamar yadda zamu ji ko na nufin kama sami'ahu keke da keken lafzan bi lafzin lallai ba haka bane domin tun daga kan sahabbai ba su fahimci haka ba fahimta su kuma ita ce fahimta mai kyau cewa akwai halastin riwaya bil ma'ana kamar yadda ake tattauna ta a cikin babuka na mustalahul hadith wanda mun yi magana akai a wasu wurare da suka dace ba za mu maimaita a nan ba ya halasta a yi riwayan hadisi bil ma'ana matukar ba lafuzan kaman azkar ne ko wasu addu'o'i ba to su ne ba a canzawa sai a roito su yadda manzala sallallahu alaihi wasallama ya ambata wa ibn mas'udin قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها النبي صلى الله عليه وسلم a wannan riwaya yake cewa Allah subhanahu wataala ya haskaka fuskar mutumin da ya ji zance na fawa'aha ya kiyaye wa hafizaha ya kuma isar ya haddace wa ballagaha kuma ya isar wannan shi ma yana nuni zuwa ga muhimmancin hadda da rike karatu da kuma muhimmancin isarwa din farubba hamil fiqhin ghairu faqihin ana iya samun wanda yake mai dauke da karatu amma kuma ba ba, ba malami bane warubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min wani kuma na dauke da karatu zai koya ma wanda ya fi shi wato fiqh wanda daga baya sai fi shi fahimta thalathun la yughillu alaihinna qalbu muslimin ikhlasul amali lillah wa munasahatu a'immatil muslimina wa luzumil jamaa fa inna ad-da'wata tuhidu min wara'i mun ji wannan abaya ko wa anhu daga ne ibnu mas'udin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nadhara Allahu ra'an sami'a minna hadithan fa hafizahu hatta yuballighu alherin Allah ya kai ga mutumin da ya ji hadisi daga wurin mu ya haddace har zuwa sanda zai isar farba muballagin aw amin sami to da dama wanda ake isarwa zai ainihin wato zama yafi wanda aka gaya mawa haddacewa da rikewa al-imamu ibnu qayyim a cikin adda'u wad-da'wa yayi magana akan bambancin malamai na hadisi ta fuskoki biyu akwai malaman hadisi wanda suke huffazu fuqaha hukum malaman hadisi wanda suke huffazu ne kawai sune wato waɗanda sun haddace ba su damu da karantar da fiqhun ba ba wai dan ba su san shi ba sun fi damuwa da haddacewa irin su Abu Zur'a irin su Daraqutni irin su abu hatimin razi waɗannan huffazu ne auƙiyatul ilmi ne amma kaga ba su shahara a matsayin fuqaha irin shaharar maliku da sa'id da sufyan ibn sa'id thauri da ahmad ibn hanbal da ire-iren su su su ahmad ibn hanbal su maliku su zuhuri sun haddace hadisan kuma sun yi aikin fitar da fiqhu a cikin hadisan su Imam Bukhari da Muslim da makamantansu haka wannan sune huffazu fuqaha mun gane ba wai dan basu san ba wadana sun ba da muhimmanci ga ga fiqhu wadancan kuma sun ba da muhimmanci ga hadda wadancan da suke da hadda kawai yayi magana akan karka dauka wai basu san fiqhu bane a'a ba abinda suka fi ba da muhimmanci ba kenan sun fi ba da muhimmanci a wajen nakal ɗin nakalu ɗin kamar da ka yi samun yanzu malami wani alaramma ne ya kai ya kawo gangaren ne ya fi ba da muhimmanci a kan haddar ƙur'ani da haddatar da yara wani malamin kuma alaramma ne amma malamin tafsiri ne ko malamin fiƙihu ne ko malamin nahawu ne shi kuma za ka ba da muhimmanci karanta da wannan ilimin to haka haka tsare-tsaren su ke karka karka ɗauka wani wai ba abinda abin nan da ya shahara da shi to shi kadai ya sani musamman malaman da ba haka suke ba yace wa anhu har ila daga ibn mas'udin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nadara Allahu ra'am sami'a maqalati fafidaha wa addaha ya haddace ya bai da ita farubba hamil fiqhin ghairi faqihin wa rubba hamil fiqhin la man huwa afqahu min wa anhu daga dai shi ibnu mas'udin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nadara Allahu ra'an sami'a maqalati fa hafiza fa innahu yace lalle yadda abun yake rubba hamil fiqhin ghairi faqihin wani mai dauke da ilimin bayi da fiqhu bai da fahimtar ilimin wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu thalathun la yughillu alaihin qalbu rajulin muslimin qalbu rajulin muslimin ikhlasul amali lillah والمناصحة لولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين فإن دعوتهم تحيط من ورائه فإن دعوتهم تحيط من ورائه وعن محمد بن سيرين قال حدثني عبد الرحمن بن أبي بكر ورجل أفضل في نفسي من عبد الرحمن yace Abdurrahman dan gidan Abubakar ta ya bani hadisi da shi da wani mutum wanda a wurina ya mafa Abdurrahman din an abi bakara daga abu bakara sahabin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama kala ya ce khatabana rasulullahi sallallahu Alaihi wasallama wa kala annabi sallallahu Alaihi wasallama ya mana hudu ba ta aikin hajjin bankwana ɗin nan kenan a cikinta ya ce liyuballigi shahidu alga'iba wanda yake nan anan ya shaida abin da nake faɗa to ya isarwa da wanda baya nan wanda bai shaida ba farubba muballagin au amin sami lalle ana samun wanda aka isarwa yafi wanda ya ji wato ganewa wa an muhammad ibn jubair ibn mut'im an abihi qala qala qala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil khayf min minan yaqul naji annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsaye al khayf wato wajen masjidul khayf amina a wajen da ake jifan shedan yaqulu yana cewa nadarallahu abdan sami'a maqalati fawa'aha Allah subhanahu wa ta'ala ya haskaka fuskar mutumin da ya ji zance na ya haddace ثم أداها إلى من لم يسمعها سنن يسر قوان بيجبا فرب حامل فقه لا فقه له أنا سام وندك كد إلمي بيد فهنتا ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه أنا سام وند يكوير يكوير دا وند سك فيش فهنتا ثلاث لا يقول عليهن قلب مسلم abubuwa guda uku zuciyar musulmi ba ta ha'inci game da su ikhlasul amali lillah tsarkake aiki don Allah wa ta'ati li zawil amri da da'a ga shugabanni wa luzumil jama'a da tabbata cikin musulmai fa inna da'awatahum tuhitu min wara'i dan addu'ar musulmai tana kewaye da waɗannan abubuwa guda uku wa an anas ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نذر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها غيره alherin Allah ya kai ga mutumin da ya ji zance na sai ya haddace ya isawa da wani farubba hamil fiqhin ghayra faqihin ghayru faqihin ana samu mai dauke da ilimin da ba malami ba farubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu minhu ana iya samun wanda ke dauke da ilimi ya kai ma wanda ya fisa ثلاث لا يغل عليهن صدور صدر مؤمن zuciyar mumini ba ta ha'inci ko ta kiyaye game da abu uku ikhlasul amali lillah tsarkake aiki don Allah wa munasahatu ulil amri da ainihin wato fadawa masu mulki gaskiya da yi musu da'a wa luzumi jama'atul muslimina da kuma togewa cikin jama'a musulmai fa inna da'awatu tuhidu min wara'i gashi aka sai ce kala abu sulaiman al-khattabi abu sulaimana al-khattabi yake cewa qauluhu nadarallahu ra'an ma'anahu addu'a bin nadara ana masa addu'a Allah ya haskaka fuskar sa wahiya ni'matu wal bahja Allah ya masa ni'ima ya masa kwarjini da annashuwa wa yuqalu nadara nadarahu Allah bitakhfifi wat tafqid a ce nadara a ce kuma nadara wa ajwaduhuma at-takhfif wanda ya fi kyau a larabci shi ne a ce nadara waƙila wasu suka ce laisa haza min husnul waji ba kyan fuska ake magana ba wa'inna ma husnul jahi ana maganan kyan mutunci wal qadari da alkadari ya zama yana da mutunci da kwarjini fil khalqi a cikin halittu wa qawluhu fadan shi da yace la yaghillu alaihin bi fathi liyai wa kasril ghaini a ce ya gillu wa huwa min al gilli wa huwa wa huwa dhignu wal hiqd shine kiyaya da gaba yuridu la yadkhuluhu hiqdun yaziluhu alal haqq ina nufin wata wata wani hiqdu baya shiga cikin zuciyar mumini ta hana shi ikhlasi ta hana shi lazumtar al'umma musulmai ta hana shi wato yiwa shugabanni wato nasiha wayurwa bi dhammil ya ana kuma cewa ya gullu min al-iglali wa huwa al-khiyana ya zama yayi ha'inci akan waɗannan abubuwa wa anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga Anas yace manzo Allah yace nadarallahu man sami'a qawli lam yazid fihi wa addahu ila man lam yasma'u alherin Allah ya kai ga mutumin da ya ji zance na bai ƙara ba bai ƙara gishiri a ciki ba kuma ya kai shi ga wanda bai ji ba salatun la yaghillu ko la yaghullu alaihinna qalbu mur'in muslim abubuwa guda uku musulmi baya ainihin hikidu game da su ko baya ha'inci game da su wa zakara mithlahu sawa ya ambaci irin wancan daidai wa daida wa ibn abbas radiyallahu anhuma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tasma'una wa yusma'u minkum wa yusma'u mimman yasma'u minkum tasma'una ku ji daga gare ni inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga sahabbai wa yusma'u minkum ku kuma tabi'ai su ji a wurinku wa yusma'u mimman yasma'u minkum wanda suka ji a gunku su ma a ji daga gare su yace wa fi hadha alhadisi dalilun ala tabligh ilmi wa nashr wannan dalili akan isar da ilimi da yaɗa shi da kuma cewa ilimi ana koyan shi ne ta hanyar ji daga bakin wanda ya ji a wani sai dai ka ji a gun malami kuma ya zama malamin shi ma ya koya a gun wani malami karka je ka koya agun malami wanda yake da kanshi kawai na kanshi sai ya zama ya koya agun malamai tasma'una minna kaga sun ji agun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa yusma'u minkum ku kuma aji agun ku wanda suka koya wa yusma'u mimman sami'a minkum wanda suka koya agun ku su ma aji da gare su wannan dalili akan sarkakken isnadi na jin karatu kenan الباب الخامس عشر قوله صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا babi na ainihin wato goma sha biyar a cikin bayani game da falalar ilimi shine hadisin nan mashahuri na cewa wanda ya kiyaye wa musulmi hadisai arba'in to zai zo rana alkiyama ainihin wato cewa man man hafiza lil muslimina arba'ina hadisan fi ma yanfa'uhum min amri dinihim ba'athahu Allah yawmal qiyamati ya'ni faqihan aliman wanda da yake kiyaye musulmi hadisi 40 ranar alkiyama za a tashi shi cikin tawagan malamai wannan hadisi ne ya shahara kwarai da gaske amma kuma hadisi ne zaka kamar yadda shi Abul Ashbal ya sa kaida ya ma cire matanin shi saboda mene saboda rauni gashi nan yayi sharhi bari mu karanta mu ji abin da yake fada yace wa qadru ya hadal hadith an Anas ibn Malik wa ibn Umar wa Abi Huraira wa ibn Abbas wa Mu'adh ibn Jabal wa Ali ibn Abi Talib wa ibn Mas'ud wa Abi Darda wa Sulaiman wa Salman al-Farisi wa Salman al-Farisi wa Abi Sa'id al-Khudri وأبي أمامة وعبد الله بن عمرو وجابر بن سمرة وبريدة رضي الله عنه دوانا ننسى بي أن دنغن تحديث إزواء غريس قلت أبو الأشبال يتي ولم يصح في الباب شيء كما دوانا مسألة تفللر كياي حديثي أربعين مسلمي باب ونابد إنغنتا قال ابن الجوزي هذا حديث لا يسيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن الجوزي يرون تحديثا وقال الدار قطني لا يثبت منها شيء بابا من دي انغنتا وقال البيهقي اسانيده كلها ضعيفه اسناد جمع سروني ne وقال ايضا هو متن مشهور yace matni ne da ya shahara walaysa lahu isnadun sahihun bashi da isnadi mai kyau وقال ابن عساكر اسانيده كلها فيها مقال isnadojin gabaki din suna da rauni laysa lis-sahih fiha majal babu wani mai inganci وقال العراقي في شرح الاحياء a cikin al-mughni al-hamd al-asfar iraki yace wa qala abdul qadir al-wahawi turquhu kulluha da'afun hanyoyin gaba ɗaya masu rauni ne la yakhlu tariqun minha an yakuna fiha majhulun majhul at-tasarrufi aw ma'rufun mudha'af yace ba babu wani a cikin isnadin sai ya zama kore majhuli ne ba a san shi ba ko kuma an san shi da rauni wa qala al-hafidhani rashidullah ibn al-attar wa zaki dinil mundiri na hawa zalika su masu faɗin wannan magana bittifaki a wula ila immati ala tadhihi a wula min isharati silafi ila sihati yace kuma wato haɗuwar waɗannan malamai akan raunin sa ya fi fiye da ma a yi ishara zuwa ga al'imamu silafi shi kuma ya so ya inganta shi yace hanyoyin da suka yawa yana ganin za su karfafi junansu wa qala al-mundiri la alla silafi كان يرى أن مطلق الأحاديث الضعيفة إذا انضم بعضها إلى بعض أجدا قوة على السلفي yana daga cikin masu ganin cewa idan aka hada hadisai masu rauni da yawa da yawa to wannan zai kara musu karfi mujarradin hada su din yace wa qala az-zahabi fi tilkatil huffaz hadha mimma tahrumu riwayatuhu illa maqrunan bi annahu makdhubun min ghairi taraddudin waƙabbaha Allah man wada'ahu shi wannan hadisin yana daga cikin hadisan ƙarya na zuƙi ta malla wanda haramun ne riwayarsu sai dai zaka ruwaito ka hada ka faɗi cewa ba su tabbata ba ba tare da wani wato inda inda ba yace kuma Allah ya muna na fuskar wanda ya kera wannan hadisi wa qala al-hafiz ibn hazir fi talkhis a cikin mujalladi na uku yace afrad ibn al-mundhir al-kalama alayhi fi juz'in mufrad ibn al-mundir yana da hadisi yana da tashi musamman akan wannan hadisi wa qad lakhasu al-qawla fihi fi al-majlis as-sadis 10 min al-imla yace a majalisi na 16 da nayi na imla'i na wato shifta hadisai nayi magana akan wannan hadisi thumma jama'atu turuqahu fi juz'in sannan na tattara shi nima nayi magana akan shawalin tafi kankani laysa fiha tariqun taslamu min illatin taslimu min illatin qadhiha babu hanya da ta inganta a cikin kwaya daya وقال النووي في خطبة كتابه الأربعون أسكن الأربعون حديثا نا أينهم إمام النووي الأربعون في أحاديث في في جوامع الكلم نا نا الإمام النووي ولا شيء أسد سنش الأربعون في جوامع الكلم وقواعد الإسلام حديثي أربعين نا مغنغنو جوامع الكلم waɗanda aka tattara gundarin zance aka bai maza Allah sallallahu alaihi wa qawaidil islam da ƙa'idojin musulunci wanda nawawi asali ya ɗauki littafin wato abin nan ibnu salahi ne shi kuma ya tattara hadisai guda 26 na ainihin jawami'ul kalim nawawi ya ƙara ya mai da su 40 daga baya ibnu rajabin shi kuma ya mai da su 50 ya musu sharhi kamar da aka sani jami'u bayanul ilmi a jami'ul ulumi wal hikam wannan littafi na nawawi wanda Allah ya sa mashi albarka yana daga cikin tafi mafiya albarka ake lissafawa a duniya dan da wuya ka je wani gari ko wata ƙasa ko wani wuri inda ake karatun addini wanda ba a da labarin arba'una hadith akwai arba'una hadith sun fi guda dubu arba'in a duniyar musulunci amma da zara an ce arba'una hadith to na nawa yiwu ake fara tunani kusan babu wani abu da malamai ba su ta arba'una akan shi arba'una kaza arba'una arba'una suna da yawa amma nashi nan sai samu wannan shahara ga kuma inganci da da kyakkyawan tsari to a cikin muqaddimar wanda galibi zaka ga wanda yake hannun mutane bai da muqaddima kawai hadisan ne an amirul mu'minin ko to to an an an an ya kawo cikin muqaddimar cewa hadisi ya zo daga hanya kaza da hanya kaza da hanya kaza akan cewa wanda ya tattara mutane musulmai hadisi 40 ya faɗi wannan falala ya ce amma fa hadisin bai inganta ba ya ce amma duk da haka malamai suna tattara hadisan don fatan samun ji falala ta shiga sarƙaƙiyar masu tattara hadisai saboda waɗannan ingantattu na nagar Allahum ra'am ma ba don shi wancan wanda ya kai da arba'in ba nawu ya ce wa huwa ba'ifun bittifaƙir huffazi hadisi ne mai rauni malamai sun haɗa kan haka wali mazidin fa'idati wani mazidi fa'idatin undur ka kuma karanta tafi waɗannan da aka ambata al'ilalin mutanahiya na ibn jauzi takhriju a hadisi yayin ulumuddin na al'iraki kashful khafa na al'ijuluni haka na ilalin dara kutini da sun yi magana akai a cikin isnadin akwai wasu malamai ne guda biyu makaryata akwai ishaq ibn najih al-malatti wanda kazzabun ne wadda'un dajjalun sannan akwai abdul malik ibn harun wanda shi ma ya za'ul haris duk isnadin yana kewaye ne akan waɗannan mutanen da haka hadisi ne na ƙarya qultu malam abul ashbar ya ce wa tatmatu mutunihi cikon matanin aka ga ya ambata mana farkon ne kawai man hafiza ala ummati 40 hadisan ko dai laqiya allah yawmal qiyamati faqihan aliman ko kuma minas sunnati hatta yu'addiha ilaihim kutiba lahu kuntu shafi'an lahu aw shahidan yawmal qiyama ya haddace ya rubuta hadisi 40 cikin sunna ta yi isar da su ga al'ummata ranar alkiyama inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wai shi ne cece shi wa fi riwayatin man hamala badla hafiza maimakon man hafiza man hamala wanda ya cirato sai aka karasa da fi ma yanfa'uhum fi amri dinihim hadisai 40 da su amfane su a addinin su ba'athahu Allahu yawmal qiyamati ya'ani faqihan aliman da kuma ma min muslimin yahfazu 40 hadisan sai ce yu'allimuhum biha amra dini ya koya musu addini da hadisi 40 na illa ji abi yawmal qiyamati sai an kashi ranar alkiyama faqila wa a ce mishi ishfa liman shi'ita ka ceci wanda kaga dama ya zama shine mai ceton a wannan kenan da kuma man ta'allama 40 hadisan min amri dinihi ba'athahu Allah fi zumratil fuqaha'i wal ulama wannan shine na ambata ko albabu sadisu ashar babi na 16 jami'un fi fadlil ilm bayan ya gama kawo hadisai da maganganu yanzu kuma zai kawo maganganu haka ga magare da aka saba ji da suke nuni zuwa ga falalar ilimi waƙoƙi da makamantansu qala mutarrif mutarrif ibn abdullahi ibn shakhir babban malami din nan daga cikin tabi'ai rasuwarsa shekara 95 yace fadlul ilmi khairun min fadlil amali wa khairu dinikumul wara falalar ilimi tana sama da falalar aiki sannan mafi alkhairin addini irin tsarin da za ka yi addini a kai shi ne alwara ta ka tsantsan karka zama da ganganci da galatsi da shiga shara ba shanu da gaba gaɗi da tunƙahu ka zama kana da alwarau kana da kamewa kana da saukin sha'ani wannan addinin ka zai yi kyau wannan aroke shi marfu'an amma bai tabbata ba abin da ya tabbata kenan magana wannan malami ne cikin tabi'ai wato alkhairin da ke cikin mai ilimi yafi alkhairin da ke cikin mai ibada ma'ana an ga mutane guda biyu da wanda yake karantarwa yake wa'azi yake raddi yake yake kaza yake kaza ga wannan shi kuma duk bayan waɗannan sai yana yawan azumi sallar dare yana qiyamul laili yana tasbihi yana zama a masallaci tun bayan asuba sai rana ta fito yana yin nafilfili sunan rawatib to a wancan shi yanzu wannan mai ibadojin nan amfanin shi kasir ne alaihi shi kadai ke cin moriyan wannan wancan kuma amfanin shi wasu ma suna cin moriyan amfanin shi kwatankwacin su kwatankwacin masu arziki guda biyu wannan mai dukiya da yake ciyarwa yake bayarwa yake sadaka yake kyauta yake sada zumunci yake taimakon makwabta wancan kuma yana nan ya taskace shi kadai yake cin kanshi bai wa kan shi rowa zai ci ya sha mai kyau ya hau mai kyau ya kwanta a wuri mai kyau amma baya ba kowa kaga ai a fili yake cewa wannan da ke bayarwa ya fi samun falala zai fi mutunci a idan mutane zai fi samun lada zai fi samun ɗaukaka a fili abin yake yi ba sai an nemi wani dalili ba wa kana thauri yaqulu al-imam thauri yakan ce la a'lam min al-ibadati shay'an afdalu min an yu'allima an-nas al-ilma ban san wani abu cikin ibada da ya kai falalar fiye da ka karantar da mutane ilimi ba wa an zaid ibn aslam fi qawlihi zaid dan aslam ya yin tafsiri game da fadin Allah subhanahu wataala a cikin suratul isra da Allah yake cewa wala qad faddalna ba'dhan nabiyyina ala ba'din wa atina dawuda zabura hakika mun ɗaukaka mun fifita wasu annabawa akan wasu wa ataina dawuda zabura mun bayo annabi dawuda zabur littafin sa kenan qur'anin sa kenan wanda aka ce kuma an sauƙaƙa mishi yana karanta shi sosai da yawa da yawa yace at-tafdil din bainal anbiya fil ilmi shine karinan da yasa aka ambaci dawuda da nashi ilimin da aka bashi kuma mun gane menene abin da ya sa wasu annabawa suka fi wasu daga cikin wujuhudin akwai fifikon iliminsu wannan ya ambaci ɗaya ne daga cikin wujuhudin ibnu abbasin a cikin riwaya da limamu addarin ya fitar ya ambaci wasu wujuhudin da aka tafi shi ce algafar ta malam menene wajihin da Allah ya fifita annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ahli sama menene dalili sai yake cewa saboda faɗin Allah da Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa man yaqul minhum inni ilahun min dunillahi daga cikin mala'iku duk wanda ya sake yaje yace shi Allah ne a bauta mishi fadhalika najzihi jahannama inda za a samu wani mala'ika yayin wannan da sai da sai musa shi a wuta to yace to shi kuma Allah sallallahu alaihi wasallam da aka zo da Allah ya ce kazalika najzi jahannama kazalika najzil abin nan azzalimi ko shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo nashi sai aka ce mishi inna fatahna laka fathan mubina liyaghfir laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara kaga su tankiya akai musu wa man yaqul minhu shi ko annabi sai aka ce duk abinda ma zaka yi na zanubi ba komai mun yafe maka wannan sai fifita shi akan ahlus sama sai aka sake tambayi ibn abbas aka ce to me fifita shi kuma akan ƴan uwan shi annabawa sai ce saboda Allah subhanahu wataala yana ce musu wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum duk wani manzo ba mu aiko shi ba sai zuwa ga annab zuwa ga al'ummar sa kuma da yaran su dan ya gaya musu shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yake ce mishi wa ma arsalnaka illa kafatan linnas sai aka aika shi zuwa ga duk mutane yanzu kaga aikin shi na isar wannan zuwa ga duk mutane ne kaga yawan al'umma shi ɗin nan ƙarin falala ne akan shi wannan wani wajihi ne sannan da wujuh na manzanni suna sama da annabawa da wujuh na ulul azmi min rusuli suna sama da sauran kaga shi manzo Allah kuma ya shiga cikin waɗannan gabaki daya da kuma waɗanda Allah ya gana da su shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi Musa sun samu ta ƙarin falala a wannan da kuma wato waɗanda suka haifi wasu annabawa shi ma wajihi ne na falala annabi ibrahim sai yake da falala ɗoruwa a kan sauran annabi sulemana yana da yana da annabi dauda na da ɗa sulemana annabi yaƙu na da yaya annabawa shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam sai allah ya bashi falalar cewa to malamai da ke cikin al'ummarsa suna matsayin annabawa ne ta fuskar isarwa kaga nashi annabawan da wato ma'aikatan aikin annabta da ya haifar sun ninninka na kowa dole ne daga cikin wujuhu da malamai suka fara su ya kawo su a cikin khasa'is na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama haka nan Abu Sheikh a cikin shama'il dinsa ina fata mun gane wannan haka nan al-Imam al-Qadi ya ce ko ma wannan bayani a cikin Ash-Shifa a cikin littafin Ash-Shifa ya tattauna sosai akai to al-muhimmu dai anan shi ya ambaci wannan fuskar ne duk da haka kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama saboda tawalu'unsa da kankan da kai yake cewa kar ku dinga cewa na fa annabuwa ne annabi Yunus dan Matta wanda kuma fa ya fi shi din fa saboda Allah ya ce mishi wala takun ka sahibil huti yace la tufadilu bainal anbiya kar ku dinga gwara annabawa a ce annabuwa ne yafuwa ne annabuwa ne yafuwa ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ka sai ibnu kathir yake cewa saboda abinda aka hana shi ne ya zama ala wajhi tashahhi wal asabiyya ya zama kawai akan san zuciya da kabilanci annabin garinmu ya fi annabin garinku annabin kabilanmu ya fi annabin kabilanku annabin zamaninmu ya fi annabin karku dinga yin irin wannan to da haka wannan kuma sai ka sako da shi kan sauran magada annabawan malamai at-tafadul bainal bainal ulama shi ba daidai bane ai malam wane yafi malam wane saboda kai malam wannan nan malamin mu ne ko dan garin mu ne ko irin ra'ayin mu yake bi ko dan aqidan mu ne kawai sai mu ce yafi wani kuma saboda wannan na iya haifar da rikici da gaba tsakankanin ainihin wato mabiya kuma ya haifar da ɗaya daga cikin abin da musulunci ya kiki shine rabuwar kai tsakankanin mumine da haka ga wannan mata asma'u yar umais take ma ƴaƴanta tankiya tana da ƴaƴa wasu ƴaƴan sayyidina abubakar ne wasu ƴaƴan sayyidina ja'far wasu ƴaƴan sayyidina ali dukkan su ta aure su kuma ta da ƴaƴa da su sai su zauna kowa yana cewa abi khairun min abika sai ta hana su ta ce a dukkan iyayenku masu falala ne kar ku dinga gwara su ta hana su amma ga mu yanzu wannan hawani abu ne na yayi kuma kowa zai faɗi son zuciyar shi ne ai malam wane yafi malam wane kaji tafsirin shi ai malamin ku bai iya kaza ba ko yi da abu iri kaza ko bai yi karatu a wuri kaza ba ko bai da digiri iri kaza duk waɗannan abubuwa ne na duniya jama'a ba su bane kamata ya fara tunanin wani malami ne ya fi samun yarda Allah in har za a fifita wani abu to wanne ne ya fi samun yarda Allah da aikin malanta dai kaga wannan kuma Allah ya bawa kanshi sani kaga shi ba ba hurumin mu ne mu yan adam ba hurumin mu bane wannan kuma za ka ga ya haifar da gaba da yawa da fitintunu tsakankanin mutane a cikin wannan zamanin da muke rayuwa Allah ya tsare mu a takeice malam yake cewa wa yunsabu ila ali ibn abi talib radiyallahu anhu min qawlihi wa huwa mashhurun min shi'rihi sami'tu ghayra wahidin yunshiduhu lahu ana dangantawa sayyidina ali dan abu talib Allah ya kara masa yadda wasu baitoci waɗanda ya ce sun shahara daga gare shi kuma na ji malami fiye da guda ɗaya yana tabbatar da su daga sayyidina ali yana cewa الناس في جهة التمثيل أكفاء أبوهم آدم والأم حواء نفس كنفس وأرواح مشاكلة وأعظم خلقت فيهم وأعضاء فإن يكن لهم من سلبهم حسب يفاخرون به فالطين والماء ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى لمن استهدى أدلاء وقدر كل امرئ ما كان يحسنه وللرجال على الأفعال أسماء وضد كل امرئ ما كان يجهله والجاهلون لأهل العلم أعداء سيدنا علي يتشي الناس في جهة التمثيل أكفاو متى يتفسكر كمان تكيكين يتحدث ذكر سيري ديني أبوهم آدم والأم حواء ذكر نسي آيان آدم ونكبر على ذلك كلنا آدم وآدم من تراب كوا كغنش متن asalin shi kenan nafsun ran da ke jikin shi ka nafsin kamar ran da ke jikin ɗayan wato a matsayin wannan ran nan halitta Allah rai ne irin sa wancan wa arwahun mushakilatu da ruhi iri masu kama da juna wa a'zumun da kasussuwa khuliqat fihim wanda aka halitta a jikin su wa a'da'u da gabobi duka gabobin iri ɗaya ne malam ku ne mutanen anatomy kowace in ma aka samu daban sai a ce ya zama ma abnormal ko kowane kashi da inda yake mazauninsa da kowace gaba da kowace tsoka a jikin jijiya a jikin katara a jikin huhu a cikin ido a cikin kwakwalwa a cikin ko'ina akwai muwasafat sanannu a gun malaman kimiyya cewa ga yadda ya kamata ƙwayoyin halittar wannan abin su kasance da irin function ɗin da yake da zaran an haifi ɗa aka je aka auna abun likita aka ga nashi ba irinsu ba ne an samu wato abnormality ya zama ba yadda aka so ba kowa irin gaba shi ke haƙorinka irin madda da aka yi shi irin na kowa ne harshenka haka miyan cikin bakinka haka tsokar da ke jikin huhunka haka hantarka haka duka al'aura kuma iri ɗaya ne da an ga wani ma daban za a fara tsanin ko ɗan aljinu ne ba ɗan mutane ne ya ce fa in ya kullahumu min aslihim hasabun in har ma mutane suna da wata daraja a cikin asalinsu yufakhiru na bihi wanda za su yi alfahari su tukiya da shi fatinu wal ma'u taɓo ne asalin adamu wal ma'u da kuma ruwan mani na asalin sauran wannan wulaƙantaccen ruwan na mani wanda yin ya taɓa suturarka sai ka wanke wanda ya fitar da jikinka ba ka da tsarki ba za ka yi ibada ba alam na khalaqu min ma'in mahin wani ruwa abun abun abun Allah abun wulakantarwa wa zai siya babu inda za ka kai a siye shi babu inda za ka kai a mutunta shi ba wanda zai gan shi ya tsinta ya ce ya samu arziki bai cikin arziki shine asalin kowane ɗan adam to za ka ba za ka cikawa baki Allah da ya halice ka koko sauran wanda dukan ku iri ɗaya ne yace mal fadlu illa li ahli ilmi innahum daka babu wata falala a cikin mutane sai ga masu ilimi innahum domin su kuwa alal huda liman istahada adilla su dillalai ne na nuna shari'a ga wanda ke son samun shari'a wanda ke son samun shari'a sai ya risna a gaban malamai ya saurari maganar su ya nemi taimakon su ya nemi addu'arsu sai su nuna mashi shari'a su malamai to su ne kawai a cikin mutane suka samu ƙarin falala wa qadru kulli imri'in ma kana yuhsinu kowane mutum da ka ganshi alkadarinsa kimarsa a wannan rayuwar shine abin da ya iya in haife mu dinnan duka iri daya ba mu san komai ba wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'an me ke sa wai gari wani ya daukaka akan wani ma kana yuhsinuhu abin da ya iya me ke sa wani ya kaskanta akan wani ma kana yuhsinuhu abin da ya iya in ya iya aikin arziki ya zama mai kirki abin girma in ya aikin banza ma kana yuhsinuhu kenan ko sata ya iya ko ya zama na ƙasa ƙarya ya iya ya zama na ƙasa ina fata mun gane yace walil rizali alal af'ali asma'u mazaje kuma suna da sunaye da suke baiwa ayyukan da ɗan uwansu mazaje suke kowa aikin da yayi za a same suna gwargwadon aikin da yi a ce mashi malami ce mashi shehi alaramma ranka ya daɗe a ce mashi ɓarawo a ce mashi mahaukaci duka walil rijali alal asma'i alal af'ali asma'u wa biddu kulli mri'in ma kana yajhadu abinda mutum yake gaba da shi a rayuwa shine abinda bai sani ba wal jahiluna li ahli ilmi a'da'u da kaga jahilai suke gaba da malamai saboda san mai ilimi ba san mai fallar shi ba sai ga talakawa suke gaba da masu kudi sai ka ga yan birni suke gaba da yan kauye yan kauye suke gaba da yan birni kowa abin da ya sani yana ganin shi ne duk inda ka samu jahilai suna suna zargin malamai malaman nan ba sa yi dan Allah ba sa ga wa gwamnati gaskiya malaman nan kudi kawai suke ci ai malaman nan sun an shi kudi ma ai an ce an ba wani ma miliyan kaza su ta kirkiro ƙarya da kazafi da kage suna ƙara cika littafin zalubin su da unnecessary zulubi ko duk ba san ya aka yi abin ba ta ina aka fito wai jahili shi ne cewa malami bai jin tsoron Allah bayan shi kuma Allah ya ce malamai ka ji tsoron su to ta za a kama ta Allah ko ta kai jahili duk inda ka samu jahilai wannan ita ce yanzu ita ce slogan ɗinsu malamai ba su jin tsoron Allah ta ya kai ka sani ya ayyuhal jahili da ka san wannan har ma ya zama har ma malaman ba sun fara tunanin kuɗi da gaske ne ba su jin tsoron Allah kamar yadda sayyidina Ali yake cewa hatta hattar taban nasihu bi nasihi za ka yi nasiha har a ƙi karɓa sai ka fara tarin to kudi ba gaskiya kake faɗa ba to da haka saboda yaɗuwar wannan magana da an ce malai ba su jin tsoron Allah sai ka fara jin gilti ko da gaske ne ba ku jin tsoron Allah ya kuma da mai ma shi ba ka jin hakan lokaci wallahi tallahi wani lokaci kuma tarin to kudi gaskiya suke faɗa ne ba ma jin tsoron Allah ne mu da yake cewa malamai to da haka za ka ga jahilai suna da matsananciyar gaba ga malamai fata suke su ga malami ya samu matsala ya shiga cikin tasku su gan shi da tsohuwar hula wadda ta lalace irin zufa ya cinye bakin ta dinnan suna ganin shi da kaya mai kyau da su alaga ta malamai kwana biyu na ka samu wasu kuɗaɗe ne wasu hala bashi ya ci hala sadaka aka bashi hala wata tsohuwar ajiya ce sai da ya asusu ma ya adashi sannan ya sai wannan riga ba su ba sani ba amma su fara cewa kai malamin nan kwana biyu fa gaba ɗaya ya canza ba ba ma shigan malamai yake ba su balantan a ga shi wutar tsatsiyan mota ko a ga gina wani gida mai kyau ko a ji an ba shi wani mukami a abuja shi kenan ya shiga uku jimila yanzu yadda aka tasa fantami saboda an ba shi mukami ne fa kawai aka tasa sha'ana ta mashi ehu ƙarya ne ya yi kaza ya yi kaza da wanda yi da wanda bai yi ba me yasa duk sauran ba a tasa su ba saboda wannan magana ne wal jahil li ahli ilmi a adau to haka zaka mu talakawa muka muka tsani masu kuɗi mu ce yankan kai suke kuɗin rashawa ne ai kuɗin ma namu ne suka sace daga taska daga taska gwamnati ya kamata ta talafa mu dawa daga daga daga cikin wannan rudanin fa jama'a ba kowa ne ka gani da kuɗi fa barawo ba Allah in ya so ba mutum kuɗi zai buɗe mishi hanyoyin samun su da baka taba tunanin su ba kai Allah zai buɗe mishi su ta ko ina duk abin da ya taba kawai sai zama kuɗi Allah yana haka har na cikin gwamnatin jama'a kamar idan Allah ya so mutum ya zama malami sai ga Allah ya buɗe mai taskokin ilimi duk abin da ya taba kawai sai zama ilimi duk abin da ya karanta sai ya fahimta to amma mu talakawa sai su ce ai dacin sai a ce ai yankan kai yake ko a ce yana buga kudin jabu dacin haka ake fada yanzu kuma sai a ce sata gwamnati ce ko a ce ai informa ne na kidnappers duk dai sharri iri daban-daban wanda babu hujja talakawa suna Allah Allah suke su joni mai kudi ya karya dawo cikin shi shi sa aka ce kan ya kudi ko kuma ka dinga sadaka da kyauta saboda tahaddau tahabbau in kana ba su za su rage wannan bakar gaban sai sun kusa bauta maka kuma to haka zaka ga wato waɗanda ba su da shugabanci sun tsani masu shugabanci saboda wasu san mai shugabanci sun tsani masu shugabanci wato talakawa ta fuskar rashin mukami akwai talaka ta fuskar rashin kuɗi ko kuma talaka ta fuskar rashin mukami guda yana da kuɗi da za ga shi kuma suwa ya tsana shugabanni ai shugaba bai kyauta ba ai yayi kaza ai an ce ma kaza duk wannan rashin sani ran da Allah ya jarabce shi da shugabanci zai gane yanki bai san shugabanci wani sai ke ta zagin su malai shi gaba da cewa wal jahilun li ahli ilmi a ada'u to ina ganin bar mu tsaya nan ko saboda lokaci da ya kure insha Allah sai Allah ya kai mu darasi na gaba fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh